أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitab wa sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala tare da ƙari salati da tsira ga manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa gaba ɗaya da waɗanda suka bi su akan tafarki na gari har zuwa ranar ƙarshe wannan shine darasinmu wato na ɗari da goma kenan a jerin darussa da muke yi darasinmu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ake ganin kamar a zahiri sun ci karo da juna to madalla muna tafiya tare da littattafai guda biyu littafi na farko daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبيكم أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين مسألة تقريه ذا متاشني أسكن سورة يونس أتكن للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها a mas'ala ta 434 kenan malam yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaik in ka kasance cikin shakka game da abin da muka saukar maka ana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace wa inna ma tadkhulu ala ma huwa wa in innama tadkhulu ala ma huwa muhtamilul wujud wato ita kalima ta in tana shiga ne akan abin da ana sawa tsammanin yana faruwa ba abin da a tabbas ba malam yace wa shakkun nabi sallallahu alaihi wasallam fil qur'ani muntafin qat'an shakka ta manzo sallallahu alaihi wa sallam game da alqur'ani muntafin abu ne wanda ya koru daga intafa ne qat'an yanke to ya za a iya samu amsa malam yace kulna zamu ce al khitabu laysa lin nabi sallallahu alaihi wasallam a shakka wato koko wato magana ba an fuskantar da ita bane zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balli man kana shakkan fil Qur'an an juyar da ita ne zuwa ga wanda yake shakka game da alqur'ani wa fi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da wanda yake shakka game da annabta ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ka'annahu qal kamar dai ya ce fa in kunta ayyuhal insanu fi shakkin in ka kasance kai dan adam a cikin shakka domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya shakka to wannan shine abin da malam ya kawo to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 435 malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala mimma anzalna ilayka na daga abin da muka saukar zuwa gare ka yadullu ala anna al-khitaba lin-nabiy sallallahu alaihi wa sallam la li wannan yana nuna cewa kinan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ake nufi ba wanin sa ba qulna za mu ci injimalan la ya dullu wannan ba shi ke nuna cewa ba wato manzo ake nufi an gane ko qala Allah ta'ala Allah yace ya ayyuhan nas ya ku mutane qad ja'akum burhanun min rabbikum hujja ta zo muku daga ubangijin ku shine alqur'ani wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukar da haske zuwa gare ku wanda yake bayyana ne shine alqur'ani to kaga wannan ba yana nuna cewa ba an saukar muna ma'ana an saukar muna direct an yi muna wahayi shine abinda malam yake son ya ce kenan da an kace mimma anzalna ilayka وقال تعالى كما الله يتي يحذر المنافقون منافقي سنا صورو منافقي سنا صورو أن تنزل عليهم سورة أسوكد دا سورة أكنسو باوي أنا نفهم أسوكد دا سورة أكنسو كيس إيبا أتكن سورة التوبة مالن يتي الثاني كما أمسى تبيو أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنا إيتي ومن زان الله صلى الله عليه وآله وسلم أكيما وننذن كان كيس إيه والمراد غيره أما وننسى أكين في كما في قوله تعالى كما يدذو أتكين فتر الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله يا كي النبي كتس الله ولا تطع الكافرين والمنافقين كذا كيما كافري da munafiqai wato biyayya an gane ko wala tu'il kafirina wal munafiqin ويعضده هذا ويعضد هذا الوجه abin da yake karfafa wannan magana qauluhu fadar Allah subhanahu wataala ta'ala madaukakin sarki ba'dahu bayan ya faɗi wannan yace ya ayyuhan nabiyyu taqillaha sai ce inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah masani na game da abin da kuke aikatawa kina Allah ya san abin da ake kuke aikatawa to kenan inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kadai ake nufi da za a ce da shi inna allaha kana bima ta'malu khabira Allah game da abin da kake aikatawa ya sani amma sai an ka ce inna allaha kana bima ta'maluna khabira ina fata an fahimce ni kenan kaga da abin nan ne da sai a ce inna allaha kana bima ta'maluna khabira adada sai a ce ya'dudu abin da yake karfafa shi ya'dudu kenan dadun ana mata wato damma to ba ya'dudu ba duk da yake wadansu malamai sun tafi cewa nan inna allaha kana bima ta'maluna khabira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake nufi ma'ana an girmama shi kamar yadda kake ce ma mahaifinka ku su baba to kaga ai ba wai kana nufin mahaifanka suna da yawa ba domin mutum yana da baba guda ne in dai ba wato dan karuwa bane za a cewa in yace ku su baba kenan suna da yawa nan girmamawa ake nufi na fata an fahimce ni to don haka dai sai zaman to don girmamawa ake nufi wajen su malamai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake nufi domin shi aka umurta da tsoron Allah kuma kowa an umurce shi da tsoron Allah sannan kuma an ka ce inna Allah kana bima ta'maluna don haka waɗansu anan sun tafi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ake nufi domin tsoron Allah abu ne wanda an umarci kowa da shi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida an umarci mutane su ji tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana daga cikin mutane sannan kuma Allah ya ce laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah mun yi wasiya ga waɗanda suka gabace ku waɗanda muka ba su littafi da ku ku ji tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga ciki sannan kuma abin nan ya ayyuhan nabiyyu taqillah sai da manto an umarci shi da ya ji tsoron Allah kinan ba a fitar da wani ba daga ciki wannan dai abinda malamai ne suke yin bayani to sannan malam yace abinda yake karfafa wannan magana wa ya'dudu hadhal هذا الوجه قوله تعالى بعده قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني abin da ayar da ta zo bayan wannan ta ce qul ya ayyuhan nasu in kuntum in yace ba da bayan rufin kai tsaye ba an gane ko domin wannan aya ce ta 104 a cikin suratul yunus ita ko wannan aya da muka karanta ta 94 dan haka akwai aya kusan goma tsakankanin su ba yana rufin kai tsaye ba in an ce ba da hu ana rufin wani lokaci kai tsaye wani lokaci kuma akwai tazara to qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini kace ya ku mutane in kuna shakka game da addini na kinan sai zaman to lalle waɗanda ake nufi za su yi shakka wani mutum ne ba shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba الثالث waɗansu malamai sun kaci sun ba da amsa akan wannan sun kace an takuna in bi ma'ana ma wato in za ta zo da ma'ana ta ma taqdiruhu abinda za a kaddara shi fama kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika kai baka da baka kasance ba mai shakka game da abinda muka saukar maka fasalil ma'ana an gane ko kenan ka tambayi ma'ana lasna na amurka an tas'ala ahbaral yahud an gane ko kenan fas'al ma kenan fas'al ka tambaya yace al ma'ana lasna na'muruka an tas'ala ahbar al yahud wan nasara ma'ana ka tambayi ma'ana ba muna umurtar ka bane ka tambayi malaman yahudawa da kristoci an sirka kitabika akan gaskiyar littafinka li'annaka fi shakkin minhu don kana da shakka kenan wato ko da ka yi tambaya ba tambaya ce ta shakka ba litasdada basiratan dan ka ƙara basira wa yaqinan da yaqini game da abin da aka saukar maka wa tuma'aninatan da kuma natsuwa kenan sai zaman tuna an ce ya tambaye su ba wai ya tambaye su ba dan saboda bai sani ba الرابع waɗansu sun ka bada amsa ta hudu annal khitaba lin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake nufi da wannan wato zancen da aka ko wannan ayar amma ma an tifa'i shakki minhu qat'an tare da cewa an kore shakku game da shi yanke aw al muradu bihi ilzamul hujjati ala shakina ko ko abinda ake nufi alazimtar da wato hujja akan ashakina al kafirina masu shakka waɗanda suke kafirai kama ya qulu li Isa alayhi salam kamar yadda Allah zai ce ma annabi Isa ranar tashin alkiyama kenan a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah shin kai ne kace ma mutane su riƙe ni da ni da mahaifiyata ilahaini abin bauta min dunillah su bar Allah an gane ko ko kuma tare da Allah kenan sai su hada su ce Allah uku ne ko ko min dunillah su bar Allah su bauta ma Isa su bauta ma Maryam aya ta 116 a cikin suratul Maida malam yace wa huwa alimun bintifa'i hadha alqawl Allah ya san wannan magana ta koru minhu daga annabi Isa bai faɗa ba li iljamil hujj li ilzamil hujjati ala nasara ya an ce iljam daga iljam ne a sanya ilzami ma'ana a daure a mutum da abu amma nan ilzam ne ya kawo li ilzamil hujja don alazimtar da su hujja a tilastar da su hujja ala nasara a tilastar da hujja a tabbatar da hujja ala nasara akan kiristoci wanda suke akan addini na wato nasara kenan na kiristanci to wannan waɗansu malamai haka suka faɗa cewa kamar yadda kuma idan za mu ƙara ai Allah zai tambayi yarinya da aka kashe ko abin nan waɗanda aka kashe su suna yara Allah ce wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat mau'uda yarinya wadda aka turbude za ta tambaya laifin mi nayi aka kashe ni da kuma irin yadda zo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ba da labarin wanda ya kashe wani wannan mutumin zai ci kwalar wancan a ranar tashin alkiyama ya tambaye shi wato Allah me nayi wannan mutumin ya kashe ni To idan wannan hadisi suna son su kawo shubha akan shi sai su ce to ai an ce ranar tashi alƙiyama kowa zai tashi bai da sutura za iya ce an ci kulan mutum to kaga dole sai ka sai da zaka bada amsa a'a ko dai ya kasance in kafin a sanya ma mutane sutura ne kamar yadda hadisi zuwa annabi Ibrahim shine za a fara sanya ma sutura in kafin a sanya wa mutane sutura ne ana nufin zai ci kwana wurin riga zai shaƙe shi ne in kuma a'a an bayan an sanya sutura ne to shikenan kuma sai ya zamanto ya ci kwalar sani ma'ana ya ci kwalar sa ta riga ya kamata mu fahimta kan mu yi kokarin karyatar da nasu idan ba mu fahimci ma'anarsa ba to sannan kuma wannan magana ta a an ta kulta lillahi takhiduni wa ummi ilahin min dunillah waɗansu malamai sun ce ranar tashin alkiyama ne waɗansu malamai suka ce a'a Allah zai faɗi wannan magana lokacin da ya ɗaukake annabi Isa zuwa sama lokacin ne Allah ya masa wannan magana ya tambaye shi da wannan to amma dai zance wanda aka fi rinjaye shi ne ranar tashin alkiyama ne wannan magana za ta kasance to abu biyu da zan ƙara a ƙarƙashin wannan shine cewa waɗansu malamai suna ganin cewa da an ka ce fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabli kai tambayi waɗanda suka karanta littafi gabanin shi na ana nufin muminan yahudawa domin su ne amintattu irin su abdullahi ibn salam tunda su sun yi imani kenan ba za su yi ƙarya ba ba za su koyi abin da hakikanin shi ne gaskiya ba ina fata ana fahimta ta to wannan waɗansu malamai sun ba da amsa akan haka ba wai ana nufin ba a tambayi ahlul kitab a ana nufin ahlul kitab malaman su malaman su kuma waɗanda suke wato akan gaskiya ba wai waɗanda suke akan ƙarya ba waɗansu sun tafi akan wannan ina fata an fahimta to wannan na farko kenan abu na biyu da malam ya kawo abin da ake kira ilzamul hujja wani babi ne wanda yake na ilimi mai fadi wanda ɗaliban ilimi za su iya bincike kansa wato duk lokacin da ake tattaunawa musamman cikin ilimi na tattaunawa ɗalibin ilimi zai iya neman littafin adabul bahath wal munazara na sheikh al-allama muhammad al-amin shankiti yana littafi adabul bahth wal munazara yadda ake tattaunawa akwai kuma littafi mai muhimmanci al-khilaf asbabuhu wa atharuhu na malamin hadisi na kasar libya Muhammad Siddiq Bashir littafi ne mai kyau ka san yadda ake tattaunawa da ladabi na tattaunawa tsakankanin wato mutane to sai wannan ilzamul hujja musamman mutumin da kake son ka lazimtar da shi hujja to sai ka kawo mai waɗansu abubuwa wanda ba zai iya ƙaryata su ba akwai wani malami da littafi sunansa as'ilatun qadat shababa shi'a ila al-haqq tambayoyi da suka sa 'yan shi'a matasan shi'a suka karbi gaskiya kuma ba matasan ɗaya ba duk wanda ya karanta ya fahimci abin ko aka karanta mishi idan ya fahimci wannan zai iya gane gaskiya ne shine sai ka bi mutum a hankali a hankali sai ka lazimtar da shi hujja duk da yake akwai abin da ake kira lazimul qaul shi lazimul qaul wani wani abin nan ne in mutum ya faɗi magana to magana shi za ta lazimci wani abu domin yanzu misali wanda ya ce misali Allah Yesu dan Allah ne kenan ya nuna Allah ya haihu to ina matar Allah shi yasa Allah subhanahu wataala ce anna yakunu lahu waladun anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba to wanda bai da mata ya za a ce ya haihu ka gani Maryam ba a ce kuma ita Allah ce ko kuma matar Allah ce to amma waɗansu daga cikin abin ga sun tafi cewa ita ma Maryam din Allah ce kinan sai zamanto wato Allah ya aure Allah ya kinan za a cewa kuma ya haifi Allah kaga wannan soki burutsu ya yawa kwarai da gaske to gaskiya al-ilzamat babi ne wanda yake da kyau zaka ga in an kawo shi bincike ne za a bi a hankali a hankali sai an zo inda daidai matsalar take sai a yi lazimtar maka da abin da ka faɗa ba tare da an abin nan ba domin idan aka ce Yesu almasihu misali Allah ne an gane ko kuma yadda wani ɗaya daga cikin mai tattaunawa da wasu kiristoci yake ba da labari yana tattaunawa da su sai aka zo wajen mas'ala ta yesu almasihu allah ne shi mutum yake cewa mutumin dan ivory coast ne mutum yake cewa dukkan su ina ganin ivory coast ne suna cewa to ya za a yi a ce yesu almasihu ba allah bane yake ce mishi to yanzu ni in ka gamsar da ni allah ne zan shiga addinin ka sai ce a'a ni nake son ka gamsar da ni cewa ba allah bane ni ko in shiga addinin musulunci ce to ba matsala yace to yanzu misali an ce Yesu almasihu Allah ne kuma an ce ya mutu kusan kwanaki uku sannan ya tashi ya ce to idan ana nufin Yesu almasihu Allah ne kenan Allah guda ne yace to in an ce haɗe suke to kenan lokacin da anka ce Yesu almasihu ya mutu shi ma wancan Allah wanda ba Yesu almasihu ba ya mutu to a wannan lokacin wane ne ke kula da duniya tun da wannan lokaci an yi kenan kwanaki uku waɗanda babu Allah kwata-kwata sannan ya za a yi wanda ya halicci mutuwa kuma shi ma ya mutu wanda kuma ta wannan sanadiyar wannan bawan Allah ya gane gaskiya yan musulunta dama iyayensa musulmi ne shi ne a matsayin kirista ya gane gaskiya kuma kai tsaye yan musulunta to Allah ya kyauta babi na ilzamat za ga musamman game da tattaunawa da yan shi'a da kuma tattaunawa ta fiqh da ta aqida ana amfani da al-ilzamat wajen musuluntar da mutane da kuma nuna musu gaskiya wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne abin da zan iya karawa sai mu je a mas'alar mu ta gaba mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 436 malin yake cewa fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da ubangijinka ya so annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la amana man fil ardi kulluhum jami'a da duk mutanen da ke bisa doron kasa sun musulunta aya ta 99 a cikin wato surat Yunus Marin ya ce to ma fa'idatu dhikr ma fa'idatu dhikri jami'an me a fa'ida amfanin a kawo kalma ta jami'a ba da qaulihi bayan an kawo maganar Allah kenan bayan Allah ya ce kulluhum dukkan su wa huwa yufidu shumul kalima ta kullu kenan lafazin al-lafzu yufidu shumul wannan lafazin na kulluhum yana nuna duk ashumul hadewa gaba daya wal ihata da kewayewa ma'anarsa ta kewaye dukkan mutane to an ce kulluhum ya isa ba sai an kawo jami'an ba malam ya ce kulna za mu ce yufidu shumula wal ihata lalle kalma ta kulluhum tana nufin ashumul ta haɗe komai da komai wal ihata ta kuma ta kewaye ma'anarta ta kewaye wala yadullu ala wujudil imani minhum amma wannan baya nuna imani gare su bi sifatil ijma'i bi sifatil ijtima'i a haɗe wa jami'an amma ita ko kalima ta jami'an ya dullu ala wujudihi minhum fi halatin wahida tana iya nuna cewa wato sun musulunta a lokaci daya to me an ce jami'an ana nufin a lokaci daya an gane ko amma kuma tare amma an ka ce kulluhum dukkan su yana yiwa wannan yau wancan gobe sai a ce kulluhum daga baya amma an ce jami'a ana nufin a'a a lokaci daya to shi yasa kenan kalma ta jami'an ta ƙara wata ma'ana akan nuna cewa a lokaci daya kenan da sun yi imani gaba ɗai a lokaci daya shine jami'a kama ta qulu ja'anil qaum mutane sun zo mini jami'an gaba ɗai ai mujtami'i na tare domin an ce ja'al qaum mutane sun zo yana yawa wannan yazo da safi wannan yazo da rana wannan yazo da marice wannan yazo lokacin asuba wannan yazo da daddare amma an ce jami'an an nufin mujtami'ina ana nufin sun zo a lokaci ɗai kuma tare wa nadhiruhu tamkar irin wannan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fasajada al mala'ika sai mala'iku suka yi sujada kenan ga annabi Adam da izinin Allah kulluhum dukkan su ajma'un gaba daya kenan kulluhum dukkan su ajma'una a lokaci daya tare shine abin da ake so malam yana nufin kenan sai zamanto wato kamar ta ƙara wato wata ma'ana ne wannan shine abin da malam ya kawo amma abin da zamu iya karawa a ƙarƙashin wannan shine cewa a'a waɗansu malamai sun ɗauki ta akidina kulluhum dukkansu to kawai zai sa tsammanin akwai ɗaya daga cikinsu wanda ya fita bai yi ba sai an ka ce ajma'un dan ka ƙara fidda shakka sai an kai ta akidi waɗansu malamai sun tafi akan wannan ra'ayin wanda malam bai kawo shi ba wannan kenan sannan kuma abinda zamu ƙara ƙarƙashin wannan mas'ala shine da an ka ce walau sha rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a na ana nufin da Allah ya so da kowa yayi imani ba imani ba wancan na tsatson wato na cikin tsatson annabi Adam domin kowanne mutum kullu mauludin yuladu alal fitra kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi na Abu Hurairah wanda na cikin sahih Bukhari da Muslim fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunasranihi tare da taqdimin wata kalima a cikin wani lafazi tana yiwa ya bambanta ya faɗa a wani lokaci ya kaddama wannan a wannan koko rawina yayi tasarruf ya gabatar da wata kalima akan wata kalima ina fata ana fahimta ta to dan haka dai a takaice wancan a lokacin halitta kowa yayi imani don Allah subhanahu wataala ce wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum kuku dhurriyyatihim aw taqra'a wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin ko an yaqulu yawm alqiyamati inna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qabl ko kuma aw taqra'a aw yaqulu inna ma ashraka aba'una min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun a can cikin tsatson annabi adam zance mafi inganci tunda waɗansu malamai sun tafi cewa a'a ba wannan ba cikin tsatson annabi adam bane bayan mutane sun fito Allah ya kafa dalilai wanda suke nuna akwai Allah to duk da haka dai kenan wannan yana nuna cewa a farkon dan adam kenan yana da imani amma zance mafi inganci tunda asar sun zo shine cewa tabbas cikin tsatson annabi adam an fitar da yan adam sun kai imani to ba wannan imani ake zance ba la amana man fil ardi kulluhum jami'an al imanu li ikhtiyari da kowa ya kasance mai imani bayan ya zo duniya dan kakkace can an ce kowa yana da imani asali kuma yanzu an ce la amana man fil ardi kulluhum jami'a ba wannan imani ake nufi ba ya kamata mu bambanta saboda kada mu je wajen fassara a tai aikata banna abu na gaba wanda zan kara kafin mu wuce gaba shine walau sha'a rabbuka an gane ko wato la amana man fil ardi jami'in kulluhum jami'a wannan walau sha'a din galibi in lau ta zo da sha'a zaka iske a cikin alqur'ani an shafe muta'alliqin kinta ma'ana maf'ulin ta galibi shafe shi ake yi walau sha'a rabbuka hidayatan nas aw imanan nas la amana man fil ardi kulluhum jami'a walau sha'a Allah la jama'ahum al huda ai walau sha'a Allah wato hidayatahum la jama'ahum al huda yana da yawa cikin alqur'ani zaka ganshi wato an shafe shi kenan babu bukatar dole sai an ambace shi tunda cikin siyaki za a fahimce shi wallahu ta'ala a'lam to sannan kuma abu na ƙarshe shine me yasa walau sha rabbuka la'amala min fil ardi kulluhum jami'a me yasa Allah bai ba kowa shari'a ba dan ya ce walau shi ina la'atina kullu nafsin hudaha saboda waɗansu su cancanta ba ko an ce su yi imani ba za su yi imani ba Allah ya halicce su ya musu komai an ce su bauta ma Allah sun gane gaskiya ba za su bi ta ba kuma Allah ya ce ko sun je kiyama sun ga wuta in sun dawo ba za su bi Allah ba kenan wanda bai yi biyayya ga Allah ba ya za a yi kai kai tunanin kuma Allah ya san bai da niyyar imani ko a jarabawa yanzu malami inda ya san wannan ba zai yi karatu ba ai ba sai ya bata lokaci ba wajen bashi maki da mun san abin da ɗaliban mu za su yi ai da mun ba su maki daidai da su sannan rayuwar duniya da mun san abin da ke cikin zukatan mutane da ɗabi'an mu ta canza tunda in ka san wani makiyinka ne to kaga ma zan canza ma da shi bai kota su ba ballanta na haku ci abinci haka taimaka mishi wata rana ya zo ya kashe kama ko ya hallaka ka to kaga kenan bai yiwuwa Allah subhanahu wataala ya san waɗanda ba za su yi imani ba ya san ɗabi'ar su haka ne ila abdul abidi kuma ka ce ya ɗauki aljanna ya ba su haka wannan tunanin yayi muni Allah ya kyauta to wannan shi ne abin da zan faɗa sai mu je mas'ala ta gaba mas'ala ta wato 437 malam yake cewa fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala qul yanzuru madha fis samawati wal ard ku duba ku gani menene ke cikin sammai da kasai malam yace kaifa yasihu hadha al amr ya wannan al'amari zai kasance ma'a anna la na'lamu jami'a ma fihi ma wala narahu tare da cewa ba mu ganin duk abin da ke cikin sammai da kasai kuma ba ma wato ba mu san shi ba kuma ba ma ganin shi tunda in ka san abu ko an ce ka kalla ko da baka kalla da idon ka ba za ka kalla da zuciyarka malam yace kulna za mu ce huwa amun urida urida ma nudrikuhu bil basar ana an ce duk abin da ke cikin sammai da kasai amma nan ana nufin ma nudrikuhu bil basar abin da muke ganin shi da idon mu muke kallon sa kenan mimma fihi ma abin da ke cikin su kashamsi kamar rana wal qamar da kuma wata wal nujumu da taurari wal jibal da kuma duwatsu wal bihar da kuma wato kogi ko tekuna kenan wal ma'adin da kuma ma'adanai abubuwan da ke cikin ƙasa dan na malam Bahaushe dauko wannan kalma ce ma'adani an adana abu asalin shi daga aqama ne shine abu ya tsaya adana ya adinu ai aqama jannatu adnin aljanna ta tabbata wal hayawanat da kuma dabbobi wan nabat da kuma wato tsiro abubuwan da ke fitowa wa nahwi zalika da abin da yake kama da wannan mimma yadullu ala wujudi sani wanda yake nuna akwai wanda ya halicci waɗannan abubuwa wa tauhidihi kuma da kuma a kadaita shi a kadaita zatinsa a kadaita shi wajen ibada a kadaita sifofinsa a kadaita sunayensa a kadaita ayyukansa babu mai yin irin nasa malin yace wa tauhidihi wa azimi qudratihi kuma a gane girman kudura ta ubangiji fa yustadallu bihi ala ma wara'ahu sai a kafa hujja akan wani shi wanda ba wannan ba kenan wanda ya halicci waɗannan abubuwan shi ya halicci komai ma da komai ina fata ana fahimta ta shine ma wara'ahu kuma a yarda da cewa akwai wanda ya halitta waɗannan abubuwa ba su suka halicci kansu ba wannan shi ne abinda malin ya kawo to abinda zan kara ita ma za wani lokaci waɗansu malamai sun ɗauke ta akan matsayin kalima ce ɗaya kinan sai zamanto ƙulin zuru ma za fi samawati wal ardi ma za din nan shine matsayin wato maf'ulun bihi gaba ɗaya sai ka ce shi ma za din kamar yadda ibnu malik ya ce ahyanan idza lam tulgha fil kalami wani lokacin ana ilgha'in ta kenan wani lokacin ba ilgha'in sai zaman to ma za shine maf'ulun bihi kenan alladhi fi samawati wal ard kamar yadda yazo a cikin wato abin nan suratul suratul baqara يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وكما إثم كثير قراءة حمزة الكسائي ومنافع للناس وإثم وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو تقول أنك قل العفو جمهور سنكرن تقول العفو kenan yunfiquna al-afwa shine maf'ulun bihi kenan yunfiquna al-afwa yana matsayin maf'ulun bihi ko ko qul al-afu a qira'ata Abu Amr ibn al-Ala kenan ko ka kaddara qul huwa al-afu sai zaman to jumla ta al-afu ita ce matsayin maf'ulun bihi gaba dai i'rabul jumla da i'rabul mufradat kamar yadda dalibai suke abin nan ko kuma a'a sai ya zaman to a'a sai zaman to ita ma za yunfiquna ita ce wato matsayin abin nan shi maza ko ya zama to maf'ulun bihi ne kenan yunfiquna maza ko ko a'a maza shine mubtada gaba daya yunfiquna shine khabar din sa kenan alladhi yunfiqunahu al'afu haka zaka kaddara shi ka koma cikin tafsiri na ad-durrul masul fi ulum al-kitab al-maknun na al-shaykh as-samin al-halabi da kuma littafin ibnu jarir at-tabari a karkashin wannan aya sun kawo bayanai a karkashin wannan ina fata an fahimta na waɗansu kuma sai su ce a'a ma daban za daban sai zaman to kenan ita ma tana matsayin ita ce mubtada za yana matsayin shine khabar sai a ci gaba da i'rabi sai zaman to jumlar gaba ɗaya kuma za a yi i'rabin ta a wurin da ta tsayu wannan zance ne na lugha ba kowa ke fahimtar sa ba amma dai ana kawo shi saboda ɗalibai su ƙara zage damtse ɗalibai yan uwanmu su ƙara zage damtse wajen wato nazari na karatu mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 438 malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa in yamsaska Allah bi durrin idan Allah ya shafe ka da wata cuta an gane ko al'aya to nan sai suka kawo suratul an'am aya ta 17 alhali cikin suratul yunus ma wannan aya ta zo aya ta 107 kinan kuskuren taba'a na san masu buga littafin suka yi kuskure ko shi malam yayi kuskure amma na fi zaton masu buga littafin ne suka yi kuskure suka sa suratul an'am da yake aya akwai ta an'am akwai ta kuma farko kamar sun yi kamanceceniya da juna a farko farkon su to almuhimmu dai malam yace al'aya mal hikmatu fi dhikril masi في الضر والإرادة في الخير منين حكمة وجن الضر تاسي أنك كاو مسا شافا أما والإرادة وجن كما في الخير وجن الخير سي أنك كاو نفينا الله دومين ياتي وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله مارن ياتي قلنا ذا متي لاستعمال كل من المس والإرادة في كل من الضر والخير مارن ياتي لاستعمال كل wato an yi amfani da dukka minal massi da shafa wal irada da kuma nufi fi kullin min ad-durri wal khairi da duk a cikin kowanne daga cikin su da durrukin cutarwa da alkhairin wato cuta da alkhairi duka an yi amfani da shi wa annahu abinda ake nufi la muzila lima yusibu bihi minhuma ba wanda isa ya cire abinda Allah ya shafe ka da su wala radda lima yuriduhu fihima wato babu kuma wanda zai mayar da abin da Allah ya so na waɗannan ababen guda biyu fa aujazal kalam sai Allah ya takaita magana bi an zakara al massa sai Allah ya ambaci shafafi a hadima a ɗaya daga cikin su wal iradata sai sai faɗi irada kenan zakara al iradata ya ambaci irada nufi fil akhar a wajen dan uwa daga ɗaya daga cikin su kenan fil akhar a ɗaya din kenan shine alkhairi li yadulla bima dhukira ala ma lam yuzkar ko ko li yadulla bima zakara ala malam yadhkur ya an ce don ya nuna bima zukira shi abinda an ka ambata ala malam yuzkar zan dalili akan abinda ba a faɗa ba ko ko bima zakara game da abinda Allah ya faɗa ala malam yadhkur akan abinda bai faɗa ba to ma annahu qad zakara al-massa fihima tare da cewa Allah ya ambaci almasu shafa fihima a cikin su fi suratul an'am a cikin suratul an'am yace wa inna ma adala huna anil lafz an lafzil massi abin da yasa Allah nan adala bai ambata ba kenan kamar asalin adala kar kaucewa ko asalin adala yana zakowa da ma'ana ta daidaitawa amma na nufin adala anhu ya kauce daga wannan lafazin ma'ana bai kawo wannan lafazi ba na almasu shafa المذكور في سورة الأنعام وندي أن بتيش أتكن سورة الأنعام إلى لفظ الإرادة سيكاو لفظ الإرادة أتكن سورة يونس لأن الجزاء هنا دومين الجزاء ساكمكو كنن جواب الشرط كنن قوله تعالى فدر الله فلا راد لفضله tunda ana zancen mayarwa ne to shikenan tunda an kawo shi an ka kawo to nufi domin abinda aka nufa akwai wanda yake iya tunkuɗe shi to sai amma cikin suratul an'am da ya zama to ba wai ana zancen mayarwa ba wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illahu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir kaga nan nan ba a kawo zancen mayarwa ba to shi yasa nan kuma da yake an kawo zancen mayarwa sai an ka kawo zancen nufi وإن واتو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله saboda a nuna zancen jawabin da ya canza to kuma nan sai ma an ka canza shi ma sharadin shi yasa aka canza in ji malam sai daga cikin maganganun da malamai suka kawo yace to war raddu innama yakunu fi ma lam yaqa ba'du shi ko raddu mayarwa yana zuwa ne ga abin da bai afku ba sai a ce to ana iya mayar da shi wal masu innama yakunu fi ma waqa shi ko shafa yana zuwa ne ga abin da har ya riga ya afku fali hadha malam yace saboda wannan qala samma Allah yace a can cikin suratu al-an'am shine samma ba summa na ba in an ce samma an gane ko tana nufin can muta'in samma amin wa ma sahibukum bi majnun ya an ce summa kuma harafi ne na atafi da shi da summata wanda shi ma summata ana kawo shi da wato ta'un ai mata fatha a ce an yi atafi sannan kuma akwai sammata shi ma da shi da samma yana nufin duka wuri a can kenan dalibin ilimi sai ya hattara sai yake cewa to Allah ya ce wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir idan Allah ya shafe ka da alkhairi to kuma mai iko ne akan komai wa ma'anahu abin da yake son ya ce ko ne ma'anar magana fa in sha'a idan Allah ya so adama zalikal khaira Allah zai dawamar da wannan alkhairi kina a cikin suratul an'am zancen dawamar da alkhairi ake yi wa in sha'a in kuma Allah ya so azalahu sai gusar da shi don har ya riga ya iso shi alkhairin fala yutlabu dawamuhu kenan ba a neman dawamuhu tabbata dawama alkhairi wa ziyadatuhu da ƙarin sa da daduwarsa illa minhu ta'ala sai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine abinda malam ya kawo karkashin wannan aya so amma da yake ma sura ta zo karshe ma har cikin shi wannan littafin tun da shi da suran ma ta jima da ta kare abinda za mu kara anan shine cewa ya kamata mu fahimta shi ne ɗalibin mai harda ɗalibin harda alƙur'ani kuma haddaci ya san cewa bambancin farko duka ɗaya ne wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illahu duk ɗaya ne amma a cikin an'am wa in yamsaska sai masa ta sake maimaituwa amma a cikin suratu Yunus sai ya zamanto wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illahu wa in yuridka a cikin suratu Yunus kenan sai zamanto wa in yuridka daga nan sa su fara bambanta wannan abu na farko kenan na biyu kuma malam ya ka bambanci can alkhairin da bai zo bane sai ana zancen wa zai mai da shi a cikin suratu Yunus anan kenan a cikin suratul al-an'am kuma alkhairin da har ya riga ya tabbata ne kenan shi sai aka bambanta tsakankanin su sai abu na gaba shine cewa idan kuma Qur'ani ya bambanta wani lokaci yana bambantawa ne saboda wato wata hikma misali idan muka duba a cikin suratu al-ali imran sai Allah ce in tamsaskum hasanatun tasuhum idan alkhairi ya shafe ku abu na alkhairi ya shafe ku sai ya bata musu dare su ji bakin ciki wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha amma idan mummuna ta same ku sai su yi farin ciki da ita wajen abin da ya shafi alkhairi ko ɗan kaɗan ne ba son ya taɓa ku sai an kai amfani da masa in tamsaskum hasana ko da ɗan alkhairi kaɗan ya shafe ku amma wajen musiba sai an ka ce wa in tusibkum sayyi'atun saboda musiba son su kai ta kewaye ku gaba ɗaya ta shafe ku gaba ɗaya shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin suratu wato at-tauba Allah yake cewa in tusibka hasanatun tasuhum in hasanatun alkhairi ya shafe ka abu ne wanda yake mai yawa an gane ko ta su'um domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairi yake samun shi sami al'umma sai an kai amfani da isaba abin da ya gami wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl in kuma musiba ta shafe ka saboda musiba in ta ba ta shafe jikinsa ba ta shafe al'ummarsa shi ta shafe shi sai an kai bai amfani da tusibka ba ai amfani da massa ba ina fata ana fahimta ta wato bayanin da ake zuwa zuwa gare shi sai a kawo mai hadewa ko ya shafe shi ko ya shafe al'umma shi ya shafe shi amma ku in ba a kama zo sai a ce in tamsaskum ba dole bane sai an kawo dan ku abin da ya shafe ku lokacin wato ba ku ne jagorori ba matsalar ku karama ce wannan daga cikin abin da malamai suka kawo sai abu na gaba shine cewa akwai abin da malamai suke kira na malaman balaga shine al-ihtibak asalin al-ihtibak al-hubuk wato abu ne wanda yake kamar ya shiga cikin juna an sassake shi was-sama'i zatil hubuk sama ma'abuciya ba ana nufin saƙa ba sama tana saƙa na ana nufin girgije wanda yake haɗuwa kamar ya hau juna an saƙe shi an ɗaure shi an hahaɗa shi da juna an ɗumke shi to anan al-ihtibak shine wato abubuwa ne guda hudu sai a kawo biyu biyu ɗin suna ciki an ɗumke su kenan kamar ɗinki yadda abu in an ɗinke shi ba ganin ciki amma kana ganin waje ina fata ana fince shi in kuma ka juyar da shi zaka ga wajen cikin amma ba zaka ga waje ba to shine al-ihtibak ihtibak babi ne cikin ilimin balaga kuma ɗalibin ilimi zai iya bincike akan wannan mas'ala kwarai da gaske kuma ina ba ɗalibai shawara idan suka ji mustalah na balaga su koma cikin ma'ajim na ilmul balaga su ga menene ake son a ci akwai littafi mai muhimmanci cikin wannan wato mu'jamul balagati al-arabiyya na badawi tabana al-ihtibak yanzu a cikin suratul suratul an'am sai malamai suke cewa ka duba cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashir ya kawo wannan a ƙarshen wannan aya cewa akwai al-ihtibak da Allah ce wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu an gane ko sai ya ce wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir to asalin da alkhairu an gane ko sharri ne kishiyarsa shi kuma addurru kishiyarsa shine annaf'u to marmakon a ce wa in yamsaska Allahu bi dhurrin aw sharrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin aw bi naf'in fa huwa ala kulli shay'in qadir amma sai aka kawo kishiyar wancan saboda ka gane akwai kishiyar sanan anan kuma sai an kaka kishiyar wannan dan gane akwai kishiyar sanan sai zama to an yi ihtibaki kuma an samu ƙarin ma'ana waɗansu malamai sun tafi akan wannan domin bi khairin ya kamata a samu bi sharrin kuma an ka ce wa in yamsaska Allahu bi dhurrin ya kamata a samu bi naf'in amma sai ba a kawo su ba waɗansu malamai suka ce a'a nan alkhairu kishiyarsa ad-dhurru saboda kishiyar juna ne kenan ba sai an kawo wato abin nan ba kenan magana tana nan a matsayinta da an ka ce bi dhurrin ana nufin ad-dhurru kishiyar alkhairu na shi kuma alkhairu kishiyar addurru na anan saboda an kawo shi a matsayin kishiyarsa kamar inda Allah subhanahu wataala ce afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa shin wanda yake mu'mini yana kamar fasiki kaga nan fasiki kafiri ake nufi saboda an kawo shi muqabala ta mai imani amma wani lokaci fasikanci in yazo daban ba yana nufin kafirci ba wato walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan kaga sai ce al-kufr kafirci wal fusuqa da fasikanci kenan sai rarraba tsakankanin su wannan bayani ne da malamai suka kawo wallahu ta'ala a'lam to yan uwa musulmi wato suratu yunus ta kare a cikin waɗannan littattafai guda biyu yanzu kuma za mu tashi a cikin suratu hud da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to mas'alar da za mu fara da ita mas'ala ta 439 har yanzu dai a cikin littafin as'iratul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abubakar bin Abdul Qadir Ar-Razi domin ayar da ya kawo ita ce take akan jerin ayoyin Al-Qur'ani. Malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce wa anistaghfiru rabbakum ku nemi gafar ubangijinku thumma tubu ilaihi kutuba izuwa gare shi aya ta uku a cikin suratul Hud ma anna tauba malam yace tare da cewa shi tuba wato muqaddamatun alal istighfari ana gabatar da shi akan istighfari tuba da larabci mace ne a Hausa namiji ne shi yasa kaka ji an ce muqaddamatun ba a ce ana gabatar da ita sai a ce ana gabatar da shi alal istighfar akan istighfari sai kai hattara wajen tarjama ko wani yare yana da nashi khasa'is sannan akwai at-tarjama al-harfiyya an gane ko kuma akwai at-tarjama bil ma'na kenan wato at-tarjama al-harfiyya abin da suke kira da wato faransanci kenan traduction mot par mot wani lokaci sai ta bada ma'ana lokacin kuma ba ta bada ma'ana sai ta kai mutum cikin banda sannan kuma akwai traduction selon l'essence kamar za a hankalta ma ma'ana ina fata ana fahimta ta misali kuma zaka ko cikin english suna kawo wannan ana kiran shi at-tarjama al-harfiyya ko tarjama tarjama al-harfiyya ko kuma wato at-tarjama al-harfiyya da suke kiranta al-mustalah shine wato translation word by word da kuma at-tarjama bil ma'ana wato translation wato selon by meaning wato ta fuskar wato according to meaning yadda ta shafi wato ma'ana za a iya daidaitar da ita shi yasa wani lokacin in an ka zo da wani abu a yaren ka bai sai ka bi a hankali sai ka san su a yaren su ya suke faɗa in ba haka ba za a samu matsala musamman wani yana da alaka da fagen da'awa musamman masu son su yi tarjama alqur'ani da wani yare ka gani dole sai ka san ko ne khasa'is na ko ne lugha masu son su tarjama hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko wasu littattafai na shari'a ko suna son su yi da'awa dole sai ka san yaren da kyau kakka je ka juya ka je ka yi wata fassara kaga sai ka batar da mutane kuma kai kana son ka shiryar da su ne bincike ne mai yawa wato a karkashin tarjama kuma ya kamata musulmi su karanta wannan ilimi don yada da'awa don kuma sanin irin yadda rayuwar makiya take da irin yadda za a fahimci abin da suke wato aikatawa da yadda za a tunkare su ina fatan an fahimce ni to wannan misali kaga raƙumin daji da hausa raƙumin daji ake cewa wani raƙumi da ake kira raƙumin daji amma idan muka duba da larabci yanzu an kace me sunan raƙumin daji wani na iya ya ce to in an kace raƙumin daji sai ce kawai a ce wato jamalul gabati raƙumin daji to kaga wannan ai hayaniya ce a a sunan shi azzarafa azzarafa baka ce mai jamalul gabati kawai ka tafi zuwa hakokinka ina fata an fahimce ni misali da larabci za a ce anfaqtu misali mi'ata kaza na kuɗi baka zakwa da Hausa da Hausa a ce na kashe an gane ko dala ɗari misali ko naira ɗari baka zakwa da yaren larabci ka ce qataltu mi'at naira na kashe naira ɗari wannan wa zai fahimci wannan ina fata an fahimci ni eh to irin waɗannan abubuwan ya kamata ɗaliban ilimi a tsaya a koye yare da kyau a san shi sannan a je zuwa bayani ka a tahi wajen fassara a zo a yi abubuwa waɗanda ba su dace ba irin zaka je mutum an gane cewa koyo ne yake yi bai san yaren ba ina fata an fahimce ni to wannan shine dai ne malam abin da ya kawo yace kulna zamu ce almuradu abin da ake nufi da istaghfiru rabbakum ku nemi gafar ubangijin ku min shirki daga shirka sun marji'u ilaihi bi ta'a sannan ku dawo zuwa ga Allah da da'a kinan kaza qala muqatil ɗaya daga cikin wato abin da mufassirin malamai na salaf da ake kira muqatil yace abin da ake nufi kenan kenan ba ana rufin istighfari irin ganin astaghfirullah astaghfirullah ba a istighfari na ka tuba ka bar shirka malam yace wa hadal istighfar wanga nau'i na istighfari muqaddamun ala hadhihi tauba shi ko yana gaban tuba domin sai ka shiga musulunci ne sannan zaka tuba an gane ko ko kuma tuba da istighfari na shiga addinin musulunci domin istighfari kai gafara ka bar daina shirka kuma ka tuba ka daina shirka ka dawo akan wato addinin musulunci duk suna iya zamantowa daya malam yace asali waɗansu malamai suka ce anna fihi taqdiman wa ta'khiran kina akwai kaddamawa an gabatar da wani abu an jinkirtar wato an jinkirtar da wani abu kina asalin maganar kinan kinan wato tubu thumma astaghfiru ku tuba ku bar shirka ku daina shirka sannan ku yi istighfari sai an kai at-taqdim wa at-ta'khir wanda waɗansu malamai suna kawo wannan yanka ma'ana ba ta yi sai a ce akwai at-taqdim wa ta'khir to wani lokacin dirasa ce ma wanda take mai faɗi kwarai da gaske cikin alqur'ani da hadisi ka duba cikin al-itqan fi ulumil qur'an na Imam Suyuti ya ka muqaddamul qur'an da da mu'akhiruhu babi ne mai faɗi wani wuri zaka iske an samu dacewa wani wuri kuma kenan sai ka bincike kan wannan cikin qur'ani yana da yawa al-muttafaq akwai wundin da an yi ittifaki akwai al-mukhtalaf inda akai sabani wasu suka rinjayar da cewa akwai at-taqdim wa ta'khir sun kace babu to in ka dauki alkur'ani tun daga bakar hannu su kai bincike kan wannan mas'ala ina ganin ba bincike guda zaka fitar da su sai ka fitar da bincike daban-daban masu yawa kenan wallahu ta'ala alam to malam yace as-salis na uku kenan sai da mutu an yi at-tartibu dhikri da an kace taqdim wa ta'khir tartibu dhikri ne wanda ya kamata a gabatar shine aka jinkirta thumma kana min alladhina amanu sai da mutu daga cikin masu imani an kace falaqta hamal aqaba وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا بقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا تو كاغا أنت ياي كذا ياي كذا أنا الخير يا تشد مسكين سنن ياي إيماني آه ba sannan ya imani ba ya yi imani ya kasance mai imani sannan kuma ya yi aikata waɗannan abubuwan ina fata an fahimci ni sai zama to at tartibu zikiri duk da ke sun ce summa kana ai ya kasance kenan kana ita ta bayyana ba summa ba wasu malamai suka ce ai babu matsala tunda dai kana tare da summa suke kenan sai ya bayyana cewa wato abinda ake nufi a tartibu zikiri an bato ne wato an jeranta su ne amma ga wanda ya kamata ya fara kasancewa amma ta fuska an bato sai an ka fara an baton wannan kamar yadda yanzu idan aka yi jarabawa ɗalibai idan aka ga dama idan mutum goma ne in aka ga dama sai a fara da na goma a zo ga na tara sannan a zo ga na takwas sannan a zo ga na bakwai na shida na hudu na shida na biyar na hudu na uku na biyu na daya wani lokaci kuma sai a fara da na daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma to kaga lokacin da za a fara da na goma tartibu zikiri ne ga wato wanda ya kamata a fara ambato sai an ka ambaci wancan saboda wata hikima wani lokaci don a ɓoye ana jiran aji na farko hankali na tashi domin da an faɗi na farko hankalin mutane zai kwanta amma wani lokacin sai a yi abin nan zaka iske akwai shi har cikin kissoshi babi ne mai faɗi kwarai da gaske akwai wanda an yi saɓani mun taɓa kawo wannan a cikin suratul suratul a'raf inda Allah ce walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum mun halice ku sannan muka suranta ku thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam sannan muka ce wa mala'iku su ma annabi adam sujada wadansu malamai suka ce to ai mu wani lokaci ba a halice mu ba to ya zai a ce kuma sannan aka ce mala'iku su yi sujada wadansu malamai suka ce nan khalaqnakum annabi adam ake nufi mun halice ku thumma sawwarnakum sannan mun suranta annabi adam sannan muka ce su yi masa sujada wadansu malamai suka ce a khalaqnakum mun halice ku an gane ko ma'ana mun halicci asalin ku annabi adam sun masawwar nakum sannan muka suranta ku cikin tsatson annabi adamu sun maƙunna lil mala'ikati sujudu li adam sannan muka ce mala'iku su sujada ga annabi adam ina fata ana fahimta ta waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a walaqad wato walaqad khalaqnakum mun halicce ku thumma qulna lil mala'ikati sujudu li adam sannan muka ce ma mala'iku su ma annabi annabi adam sujada thumma sawwarnakum sannan mun ka ci gaba da halitta ku ya ku yan adam a kenan akwai sabani da malamai wanda kuma ba wai nan ya tsaya ba har cikin kissa zaka ga wata aya wasu malamai suna cewa wannan aya ita ya kamata zo farko ko zuwa karshe amma sai wata hikima ta sa aka jinkirta wannan ko wannan misali zan bayar guda a kissa ta annabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا لوكتين da kuka kashe rai an gane ko faddara'atun fiha kuna tunkuɗe ne ku bani Isra'ila ko wani yana tunkuɗa ma wannan yana jefa ma wannan ya ce wane kashi wane kashi sai Allah ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah mai fitar da abinda wato kuka boye ne wadansu daga cikin malaman tafsiri sun tafi cewa wannan aya ita ce kamata zo farkon kissa ya kamata a ce wa id qataltum nafsan faddara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun wa id qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tasbahu baqara domin me zai sawa a yanke baqara din ai dan a san wanda ya kashi amma sai aka bar aya karshe sai bayan an ce wa id qala domin kissa ta zo wa id qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tasbahu baqara annabi Musa ya ce da mutanensa Allah ya umurce ku ku yanke sanuwa to miye dalilin Allah ya ce a yanke sanuwa tunda dama shanu abubuwa ne wanda ana yanka su ana ci ba a san dalili ba amma can karshen kissa sai aka samu wannan bayani waɗansu malamai kuma suka ce a'a kawai haka kissar take wa idh qala musa liqaumihi ana zancin kissoshin bani isra'ila sun yi ta'addanci sun yi kaza sun yi kaza ma'ana wa idh anjaynakum ana tunatar da su ni'imomin Allah wa idh anjayna wa idh najaynakum min ali fir'auna wa idh faraqna bikum al-bahra wa idh wa'adna musa 40 laylatan wa idh atayna musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun haka zo wajen wa dhallalna alaykum al-ghamama wa idh qulna adkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu shi'tum sannan aka zo wa iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atinakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun sannan an kace wa iz qala musa liqaumihi kenan duk ni'imomin da Allah ya musu ne tunda ya an kashe mutum in ba a san wanda ya kashe shi ba akwai matsala za a yi yaki yaki da cin mutunci da kuma zargin juna si ita ma ni'ima ce ta Allah kuma tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne don saboda baya nan aka yi waɗannan abubuwan kuma Allah ya bashi labari to dan haka dai a takaice wasu malamai suke kawai jerin kissa haka ne babu matsala waɗansu kuma malamai suka ce a waccan ayar ita kamata ta zo farko sai aka bar ta ƙarshe saboda saboda kissar idan ka san asalin kissa ba za ka tsaya ka saurare ta ba ma'ana yanzu misali da Allah ya bada labarin wa isqatattum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah zai fitar to ai Allah ya fitar fa qul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun an riga an fitar da shi to kaga ba zan ci a ce wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara domin an riga an san cewa an yanka saniyar kuma an san dalilin da yasa aka yanka ta kamar wato kissa yanzu idan ka taba jin baka san baka taba jin labarin ta ba an gane ko to sai ka iske idan ana baka labarin ta hankalinka yana nan kana bi kana bi saboda kana son ka je yaya karshen ta zai kasance amma idan aka faɗa ma hakikanin abin yadda ya kasance to ai kuma baka bukata a ɗauko bayani tun daga farko har a dawo nan domin sai ga kama an ɓata lokaci ina fata ana fahimta ta wallahu ta'ala a'lam malamai suka faɗa ba ni na faɗa ba mas'alar mu ta gaba ƴan uwa musulmi sai mas'ala ta a athalith malam yace wato kalima amsa ta uku akan wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi qala al-farra'u farra'u ya ce wani malami ake ce ma farra yace thumma huna bi ma'anar wawu ita thumma tana da ma'ana ta wawun ce wa hiya la tufidu tartiban to ita ko wawun ba ta nuna tartibin abu ya zo a jere an gane ko tana nuna an hada ita wawun amma ba tana nuna abin ya zo a jere ba malai ce fandafa as-su'al sai an ka tunkuɗe wannan tambaya kenan asalin maganar wa astaghfiru rabbakum wa tubu ilayhi sai an ka kawo thumma ta tsaya wurin wawun ita ko wawun la tufidu tartib domin wanda ya zo karshe a wawun wani lokacin ta ma tana yiwa shine aka fara yi wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama waɗanda suke kwana dare sujjadan suna sujjada ga Allah wa qiyama suna tsayuwa to sallah ko inda ayin ta kowa ya san sai an tsayu sannan mi sannan ake yin sujjada kina asalin maganar wallazina yabituna li rabbihim qiyaman wa sujjada sai an kace sujjadan wa qiyama an hankalta ma karshen wato ayoyin yadda yake zuwa da tsari daya shi yasa wato an hankalta ma nan duk wasalin da sujjadan da kiyamun duka wasali ɗaya ne amma mimun din da take karewa ayoyin da suke gaba suka gabace ta sai an ka hankalta mata ko ko waɗanda ma za su zo baya wa ibadur rahmani alladhina yamshuna alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama kaga duk da yake sujjada ana ita sujjada kamar yadda zo a cikin suratul abin nan suratul isra wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul 'ilma min qablihi idha yutla 'alayhim yakhruna lil azqani sujjada kaga ta zo karshen aya an gane ko kuma yadda zo kuma a cikin suratul maryam idza tutla alaihim ayatul rahmani kharu afwan cikin suratul maryam ba ita ce ta zo karshe ba amma anan da cikin suratul isra'i sujjada ta zo ina fata an fahimce ni to kaga kuma a cikin suratul furqan sai aka gabatar da qiyama to rukka wasali iri ɗaya ne to amma me yasa ita cikin suratul furqan sai an gabatar da qiyama saboda qiyaman shi yake dacewa da wasali da kuma harafin da ayoyin suke karewa da shi kaga wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama mimun ce walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama an gane ko walladhina yaquluna rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما to kaga duka mimun mimun ne sai an kai amfani tare cewa wasali iri ɗaya ne amma sai an ka fitar da wannan kaga wato ta fuskar ijazi na lafazi na alkur'ani ta kowace fuska ta fuskar lafazi ta fuskar ma'ana ta fuskar tsari ta fuskar jeri ta fuskar kawo kissa shari'a aqida bayani tarihi ko ina qur'ani mu'jiza ne babu ta inda zaka samu tasgaro game da alkur'ani don Allah ya ce tanzilun min hakimin hamid ina fata an fahimta to wannan shi ne abin da ya kamata mu ce a karkashin wato wannan mas'ala game da wannan abun kenan sai zamanto tartib nan wasu ce summa bi ma'anar wawu ko kuma at-tartibu dhikri wanda ya fi fitowa a fili domin ba sai an ce summa ta zo matsayin wawun ba ana iya cewa at-tartibu dhikri ne ko ko a cewa an istaghfiru rabbakum a ce ku tuba ku nemi gafara ta shirka summa tubu sannan ku tuba zuwa ga waɗansu zunubai ko ku istaghfiru ku nemi gafara shirkar da kun kai summa tubu sannan ku tuba ku shigo cikin addinin musulunci ma sai zamanto duk shirka ake nufi kenan babu wani wato bambanci cikin wato ma'anoni game da abin da an ka kawo to yan uwa musulmi abu na ƙarshe wanda zan ƙara tun da lokaci ya halinsa shine wato alkur'ani wajen i'jazi har cikin wasali yana da i'jazi za ku ga yanzu misali ina ce wasali kamar ƙarshen ayoyi za ka iske akwai ijazi cikin su misali kamar suratul kahfi za ka iske tun farkon ta har ƙarshen ta ayoyinta suna ƙarewa ne wato da fathataini fathataini fathataini fathataini ita ko suratul isra aya guda kawai take farawa da dammataini sauran kuma duk fathataini ne wato aya ta farko subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir to innahu huwas samiul basir ita kace adda damma an gane ko sauran kuma duk fathatai ne fathatai ne sai karshen sura ita ko kafin gaba ɗaya ma fathatai ne fathatai ne yana daga cikin wato abubuwa na ijazi da kuma malamai waɗanda suke gwanne na alkur'ani suna tattauna akan irin waɗannan matsaloli har da alkur'ani rubuta alkur'ani karanta alkur'ani kalimomin alkur'ani gashi nan dai ma'anar alkur'ani bincike ta ko'ina ba littafin da ake zuba bincike a kansa irin alkur'ani shekaru aru aru kuma har yanzu ana ci gaba da yi kuma har duniya har akai inda za a tsaye da binciken ba za a iya cimma ilimin alkur'ani ba don mi don in an cimma ilimin alkur'ani an kewaye alkur'ani da sani an kewaye sanin Allah shi kuma banda isa kewaye sani game da wato ubangiji to wa ma utitum min al-ilmi illa qalila da qur'ani ba shi kadai ne ba ilimin Allah amma dai ko qur'anin ba za a iya kewaye sani da shi ba ballantana wato a kewaye sani da ilimin Allah kuma wannan yake nuna cewa bincike na alkur'ani kowa zai zaɓi gaba kuma ya zaɓi yanayin da yake ciki da yankin da yake ciki da fannin da ya ƙware ma alkur'ani hidima ba a cewa an daina yi ma alkur'ani hidima saboda magabata sun wuce domin da haka ne da tun tafsirin farko sai a daina rubuta tafsiri na alkur'ani to ƴan uwa musulmi nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya yi mana halinsa abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh